من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna uku ga watan sha'ban wata na takwas a jerin watannin musulunci hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta bakwai, muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da karatun littafin muna bulogul maram min adillatil ahkam na alhafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala karatunmu da ya gabata mun salatul kusuf ne ko mun zo ƙarshen babu salatul kusuf a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi sabon babi babu salatul istisqa babi wanda zai yi magana bisa kan sallar roƙon ruwa za mu tashi bisa kan hadisi na ɗari a na salatul kusuf ko eh kenan za mu tashi bisa kan babu salatul kusuf babi wanda zai bayani bisa kan sallah ta shahewa hasken rana kenan bisa kan hadisi na ɗari biyar da da shidda kenan wannan babi na sallar da ake yi ne lokacin da hasken rana ya shahi alkusuf shine shahewan hasken rana wasu suna bambancewa tsakanin shahewan hasken rana da shahewan hasken wata na hasken wata sai su ce mashi alkusuf da ka na kuma rana sai a ce alkusuf da ka amma abin da ke da inganci shine kowane ana amfani da shi akan kowane yana akan iya cewa alkusufu da ma'anan shahewa hasken rana ko kuma na watan kuma haka ma alkusufu duka ana faɗi Allah ta'ala ya ambace su duka cikin alkur'ani kuma haka ya zo cikin sunnar manzo Allah sallallahu kenan ana cewa in kasafat shamsu ko in khasafat dakha da haka hasken rana da Allah ta'ala yake shahe shi wani lokaci ya shahe wani shashen shi idan wannan aya ce babba daga cikin ayoyi na Allah kuma ɗaya ne daga cikin alamomi na tashin alkiyama kamar da manzo Allah sallam ya ambata cewa lokacin da alkiyama ta matso wato shahe-shahen hasken rana zai yawaita za a yawaita samun shahewan hasken rana to saboda haka ma manzo Allah sallam ya kasance idan ya gane shi sai ya yi tsammanin alkiyama ce za ta zo kenan a gulguje dai hadisi na farko a cikin babin shine hadisin Mughira anil Mughira bin Shu'ba radiyallahu anhu qala daga Mughira dan Shu'ba dan Allah ta tabbata a gare shi ya ce in kasafatish shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hasken rana ya shahi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yawma mata Ibrahim ranar da dan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rasu shine Ibrahim faƙalan nasu sai mutane suka ce in kasafata shamsu limauti ibrahim hasken rana ya shahi saboda mutuwar ibrahim faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce inna shamsa wal qamara lalle rana da wata ayatan min ayatillah ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin allah la yankasifani limauti ahadin ba su shahewa saboda mutuwar wani wala li hayatihi ko saboda rayuwan shi fa idza ra'aytumuhuma idan kuka gane su fad'ullaha ku ta roƙon Allah wa sallu ku yi sallah hatta tankashifa har sai ya bayyana kenan har sai rana ta bayyana muttafaqun alaihi wa fi riwayatil bukhari hatta tanjaliya kenan ma'anan su dai da hatta tankashifa walil bukhari min hadisi abi bakr radiyallahu anhu fasallu wad'u ku yi ta sallah ku ɗora addu'a kuna roƙon Allah hatta yi ku shifa ma bikum har sai an yaye abin da ke tattare da ku. To wannan hadisin na Mughira ibn Shu'ba akwai darussa da yawa daga cikin darussan shi yana nuna muna kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa min ayatihi al-lailu wan naharu wash shamsu wal qamar yana daga cikin ayoyin Allah ma'ana alamomi masu nuna akwai Allah shine dare da yini da rana da wata don haka rana da wata ayoyi ne guda biyu da suke nuna ma ɗan adam samuwar Allah kamar yadda dukkanin halittu duk abin da ba Allah ba ta yiwa nuna ma akwai Allah halitta tana nuna ma akwai mahalicci saboda duk inda aka samu halitta to tilasi ne a samu mi mahalicci ba a halitta ba mahalicci kamar yadda wato ba laraban ƙauye ya faɗi ko ya ce bayan gari na rakumi yana nuna ma akwai rakumi kenan dole ne inda aka samu bayan garin rakumi to tabbas tilas akwai rakumi domin bayan yi a cewa na ɗan adam ne ya zo yi shi kenan akwai rakumi ko baka taɓa ganin rakumi ba to ganin wannan ya ishe ka alama da za ta tabbatar maka da cewa akwai shi ya ce haka ma asarul aqdam ya dullu alal masir sawun tahiya yana nuna mawa yana nuna ma mai tahiya duk inda kaga sawun tahiya to tabbas akwai wanda ya wannan tahiya babu kwankwanto a cikin haka ba yayyuwa a samu sawun tahiya kuma babu wanda ya wannan tahiya a wani ne yi ta dole to don haka halitta tana nuna ma tilas akwai mahalicci ba a halitta ba mahalicci to shesa ita rana da wata suna cikin manya-manyan alamomi masu nuna akwai Allah duk mutumin da ya ce shi yana son dalili na hankali shi kafuri ne bai ma'adda da Allah ba amma dalili yake so wanda zai nuna mashi akwai Allah to ya kamata ɗan ya ɗaga kanshi sai ya ga sama ta ishe shi dalili in dai akwai hankali in ya dubi ƙasa ta ishe shi dalili in ya kalli rana ta zame mai dalili in ka rana da wata ba su zame mai dalili na akwai Allah ba to wannan gile-gile ne kakka ɓata lokacinka ka yi gaba kar ya tunne ka saboda in dai rana da wata a ganin shi su suke tahiyar da kansu to wannan bai da hankalin da za a tattauna da shi kamar yadda can bayan ka wannan misalin ko aka ce mota yanzu in aka ce maka ga wata mota nan ita kadai take zuwa ya mai ta dawo kuma duk inda ta ga wani hatsari ko wani abu za ta yi su tafi da kanta in ta kai su tsafta ya kwana inda ya kamata a yi kwana in wani raƙumi ya gilma ta tsaya sai ya wuce ita ɗaya ta je ta dawo ana gama faɗi za ka cewa zuƙi kenan baka yarda ba kawai ƙarya ne saboda me yake ƙarya domin kana gani a hankalci abu ne wanda ba yayyewa to mota ɗan ƙarama ce ɗan ƙarama ce ba ta kai komi ba cikin manya manyan halittun Allah ana zancen rana da wata kana zancen mota mota ba ta iya zuwa ya mai ta dawo ita kaɗai to ita kuma rana za ta iya zuwa duniya ta koma ita kaɗai ta zo ta tunkuɗo kanta ta haska duniya sannan ta shi mafaɗanta ta faɗi da kanta kuma kullum haka nan take yi tsab ita take gidan kanta in ya kawo hankalin naka yana ja idan dai hankalinka yana ja baka yarda ba mota za ta yi haka baka yarda ba jirgin ruwa zai iya zuwa bakin gaba teku ya makan shi lodi ya tahi bakin wata gaba ya sabke ya juyo shi kadai dole sai tare da masu gidin shi to ya kamata kwalwanka ta yarda rana ba ta iya kawo kanta ta koma da kanta wata bai iya kawo kanshi ya koma da kanshi kenan waɗannan alamomin biyu alamomi ne na akwai Allah ko cewa shi yake kula da wannan lambar amma idan kwakwalwar dan adam ta gamsu kawai ranar nan da kanta ne take yi to wallahi wannan kai bata ma lokaci kawai ka tafiyan ka kai tunne ka dan irin wannan mutumin tsayawa ka tattauna da shi ma asara ne da bata lokaci saboda in ka tambaye shi yaya girman rana take sai ce ma rana ta lumka duniyan nan ma lumki ɗaruruwa shi ilimin shi ya yarda da haka ko girman rana ya lumka duniyan nan ɗaruruwan lumki to amma kuma tare da haka ita take kawo kanta to a gaishe ta kai ma a gaishe ka inda haka nan saboda haka wato hasken rana ya shahi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk waɗannan abubuwan da suka faru zamanin manzon Allah sallallahu duka yana cikin alherin da Allah yake nihi da mu domin a gaya mu karatun da ke da kwai ciki ko don inda bai faru ba sai faru zamanin mu ai da kuru-kuru zami to ya zami amma ya faru zamanin manzo Allah sallam ya karantar saboda shi aikin shi kenan dan aikin Allah ne ya zo ya isar da sakon to ya isar ya faru ga abin da yake nan shine darasi ila yawmul qiyama duk lokacin da hasken rana ya shahe to za a yi irin abin da yayi manzo Allah sallam ya zaburo daga gidan shi hankalin shi a tashe yana ma tsoron ka a zo alkiyama ce haka riwaya ta zo cikin sahihul bukhari to sai aka yi daidai da wannan yinin da hasken rana ya shahi Allah ya karɓi ran ɗan shi wa Ibrahim Ibrahim ɗaya ne daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda radda aka haihi Ibrahim manzon Allah ya zo an yi sallah an gama ya miƙe a masallaci ya ce jama'a a yau Allah ya bani karuwa na samu ɗa na sanya mai suna da irin sunan babana Ibrahim wannan ya nuna kenan an ma haihuwa ka iya gai ko a masallaci ka tashi ka bari to jama'a na samu karuwa ina bara addu'a wannan ba matsala ba amma cewa ka zo a maka zanen suna masallaci shine ka zo da wani abu ko a san wasu da can baya cewa ake a ai bid'a ne zanen suna a yi taro kofar gida sai dai a je masallaci haka wasu bayan Allah suka yi ta kokari suna karantarwa to sai wasu suka karba da an yi ma mutum haihuwa sai sun gumo kayayyakin zanen suna ya zo masallaci ba haka ne ba nan masallacin ma ba an sha zo ana rike mu ba da asuba sai ga wani ya zo ya ce an an mai haihuwa to irin wannan sannu-sannu ake bin mutum har ya gane in bai gane ba tunda wasu malamai ne suka yi wannan aikin a can baya wasu malamai ne a nan garin suka karantar da wannan suka ce masallaci ake to kaga tunda karantarwa ce ta kuskure yanzu kuma ba a gyara ta daga rajego mutum an karantar da shi ya karba kuma ya zo kuma an ware shi an kore shi to kuma sai yaya kenan don haka kenan tunda karantarwa ce aka yi ta kuskure kuma sai a gyara ta da karantarwa yake na wanda ya zo bai sani ba ba a kumya tashi ko a mai abin da ya rasa ma inda zai sa kanshi sai a lallaba sannu da shi to shine dalilin da yasa wasu suke ganin in mutum ya zo da asuba nan ya kawo da bino ya ce a mai zanen suna sai mu karba sai wani ga kawo bai dace ba me yasa ai wannan ba daidai bane shi haka aka karantar da shi shi daidan ce nan wajen shi yake amma radda ya ji darasi ya ji cewa ba daidai bane wallahi shi da kanshi ma ba zai nuho nan da shi ba sannan kaga bi ta lalama ya fi sauki sai kowa ya gani amma ka yi da garaje wani sai ma bar sallai masallacin don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an mai haihuwa yana sanar da mutane shine sunnan shi in kaga wanda ka ka sanar da shi cewa ka samu karuwa ya ma addu'a shikenan yayi hakan kuma in ka zo masallaci ka faɗi ba laifi bane amma in ka faɗi ba wai ka ce ba kuma so kake kawo da binne a rarraba ko goro ko abinci ko sauransu a wannan kawai ka ji ka rarraba shi can gidanka da haka dai aka dace da lokacin da hasken ranar nan ya shahe dan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Ibrahima yayi wafati ka san mutane da canhe-canhe da kuma hada abubuwa ko kawai sai suka dora cewa ai hasken rana ya shahe saboda Ibrahim ya mutu ɗan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi suka ta fangama abin suka nuna wai sanadiyyan ma shahewan hasken ranar shine saboda mutuwa wannan ɗan kamar yadda yau inda wani mutum mai girma ko wani sarki ko wani mashahurin malami zai rasu sai a yi katari an yi wani abu to wani sai ka ji ta alakanta abin tsoron da ya mutu baka ji wani sanyi sanyi ma aka ɗora yi a yi katari ana huro wani iska da na wurin in ba an samu mutum mai karatu ba da natsuwa sai ka ji a mutane na ta kawo abubuwa da ai da muka je makabarta wani iska ya taso mai sanyi sanyi a daidai lokacin sai ka jin so ne ake a bashi wata karama ta musamman daban ko to aka yi katari radda dan manzo Allah sallallahu ya rasu ranar hasken rana kuma ya shahi sai ka mutane suka yi ta cewa rana ta shahi saboda mutuwa Ibrahim dan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to shine manzo Allah sallallahu bayan an yi sallah an gama sai yayi masu huduba cikin huduba yake faɗa masu rana da wata ayoyi ne guda biyu daga cikin ayoyin Allah ba su shahewa saboda rayuwar wani ko saboda mutuwar wani kenan babu wani wanda saboda an haiho shi ko annabi ko waliyi ko salihi ko sharihi ko wani mutumin kirki ba yiwuwa saboda an haiho shi ko kuma saboda an haiho wani kasurgumin dan banza a ce sun shahi haka ma ba yiwuwa saboda wani ya mutu ko dai mutumin kirki ko na banza ba yiwa saboda mutuwar wani hasken rana ya shahi manzo Allah sallallahu yace ba su shahiwa saboda mutuwar wani ko saboda rayuwar wani idza ra'aytumuhuma kawai idan kuka gane su fad'ullaha ku ta roƙon Allah wannan yana nuna kenan abinda aka fi son mutun ya dage in ya ga hasken rana ya shahi ko na wata shine addu'a ko eh ba yawo ba ana kidi da rawa to kowa da irin galgajiyar shi muryar nan maraɗi kiɗi ne da rawa ake idan hasken wata ya sha kiɗi da rawa ne yanzu ana abin yana ɗarar ragewa sannu sannu amma tasa ne ke taruwa da ai ta kewayen gari ana kiɗi ana kira na sake bawanki bawan na ke ɓarawo to ba haka nan ba ake addu'a aka ce ai idan kuka gane su fadu'ullah ku ta roƙon Allah to wasu kasan kowa da irin can shi akwai mutanen da su wato ko ruwa ma suka rasa sai ga su sun zo suna shirka wajen neman ruwa ko wani ƙauye da na gani nan cikin ƙauyukan maraɗi wata rana Allah ya kai ni kawai an rasa ruwa sai ta tsohuwa ta hito tana cewa wai jama'a don Allah ba a zuwa a kira yan takai su yi takai a samu ruwan nan wai sai an yi takai ake samun ruwa su in an rasa ruwa wajen su ba ka gani wani kuma galgajiyanmu cikin galgajiyanmu ta nan Nijar shine duk shekara yan bori matsawa da bokaye sai sun haɗu sun yi sun yi buɗin daji wai su suke buɗe daji ya kubar shi ga bai buɗe ba in aka she kawai da an haɗu da jaba sai a zo a ce kaza in a haɗu ko da dabba aka haɗu da shi da irin canhin da za a na haka da an shiga daji za ta sa tsumma da aljannunsu da shedanunsu duka su tahi suna hauka suna rudu in suka tai suka haɗu da zomo sai su zo su bada labari kowane dabba aka gani to akwai labarin da za a kawo wa daban shine budin dajin a yi yanke yanke a yi bori a yi tsari to kaga wannan duka kancil ko ne na mutane dan adam bai zauna lahiya ko ya bauta ma Allah ko ya bauta ma shedan to wanda kaji ya ce bai bauta komai ƙarya ce yake ba yayyiwa tunda kaji an ce kai bawa ne wallahi sai kai bautan nan kuma bauta mai girma mai daraja mai karanci shine ka bauta ma Allah ka zama bawan Allah kadai amma da ka zama bawan Allah kuma bawan wani ka hada biyu to an samu matsala da kuma abinda kuma ya himuni shine ka zama ma bawan wani ko ma menene ka zama bawan shi ko da bawan son zuciyanka ne ka zama to ka samu matsala don haka in mutum yana yanzu dare ya yi da mutum ya ɗaukan kanshi sama sai ya ga wata wuta sha ta wuce sai ya ce to Allah sarki wani sarki ya mutu da haka ake cewa a ce wani babban mutum ya rasu kawai haka za ka ji mutum dattizo ya sha tatur ƙarya da wannan hasken wutan ya wuce wai sai ya girgada kai Allah sarki wani mai girma ya rasu ai da kaga wancan to wani mai girma ne ya rasu to kaga wannan ya nuna da ƙarya ce shi kuma wannan hasken da ke wucewa Qur'ani ma ya bada labarin shi ko cewa shaydanu ne ake jifa to kaga shi a wajen shi wani ne ya rasu shi ma na taɓa jin shi daga bakin wani tsoho ya ce ai da kaga wannan ya wuce to cikin biyu ne ko dai an haihu wani mai girma ko kuma wani mai girma ya mutu suwaye masu girma irin sarakuna na ruwan Allah da sarki ya mutu da sarki ya mutu da ɗan tsako ya mutu wajen Allah duk ɗaya ne shi Allah shi da yake da halittun gaba ɗaya za ka tsakana wani sarki kai ne ka kasan sarki ne shi wallahi kai ne kasan sarki a wajen Allah in dai bai bi Allah ba wallahi kashi za a bashi to ka gani kenan ba yayyuwa a ce wani abu yana motsi cikin manya-manyan halittu irin taurari suna gusa daga wajensu saboda wani lalatacce ya mutu ko kuma saboda wani mutumin kirki ya mutu Allah bai tsara haka nan a takaice da yake nan wannan mutanen sun canwa wannan abin da cewa saboda mutuwar annabi yayi wannan saboda mutuwar dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne Ibrahim ya manzon Allah ya yayi masu wannan shubha ya karantar da su tauhidi ya nuna masu a rana da wata alamomi ne masu nuna akwai Allah ba su shahewa saboda rasuwar wani ko saboda rayuwar wani kawai in kun gansu abin da za ku yi ku yi ta addu'a wa sallu kuma ku yi ta sallah hatta tan kashifa hase wato rana ta bayyana muttafaqun alai wa fi riwayat al-bukhari hatta tanjali kenan hase rana ta bayyana kenan lokacin dobe da in ta shahe kenan ta dishashe ko amma in ta bayyana shi kenan haske ya hito sai a daina sallah hakan وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه فصلوا وادعوا كوي تسلى كنا روقان الله حتى يكشف ما بكم حسيا ياي أبن دكي غريب وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جحر في صلاة الكسوف daga Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta lallai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya bayyana karatu a cikin sallah ta shahewa hasken rana fasalla arba'a raka'atin sai sallah raka'a hudu kenan kaga wannan hadisin na Aisha yana karantar da mu cewa sallah shahewa hasken rana ko wata ana bayyana karatu ko ana bayyana karatu fasalla sai yayi sallah arba'a raka'atin raka'a hudu fi raka'ataini cikin raka'a biyu wa arba'a sajadatin da sajadodi guda hudu kenan raka'a hudu cikin raka'a biyu da sajadodi guda hudu وفي رواية متفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية له فبعث مناديا ينادي سيتور مي يكوا ينا يكوا ينا cewa as-salata jami'a yana haka ake dan hasken rana ya shahi ba kiran sallah ake ba a kira mutane an ka ɗauki mikro sai dai ka ɗora cewa as-salata jami'a as-salata jami'a ita maimaita haka sai mutane sun taru kenan in hasken rana ya shahi ko hasken wata ya shahi ana son a sanar da mutane cewa za a yi sallah to wannan shine sunnar da ake yi as-salata kuma da fataha ake karanta as-salata mai ba ka ce as-salatu to duk da wasu riwayoyi sun nuna ana iya cewa as-salatu jami'a amma wannan shine hi shahara as-salata jami'a as-salata jami'a kenan duk musulmin da ya ji wannan to ya san kenan za a yi sallah ne a masallaci ta wata aya daga cikin ayoyi ko dai ana na ana girgizar ƙasa ko kuma wato rana ta shahi ko kuma wata hasken wata ya shahi to haka nan ne za a faɗi ba mutane saboda su zo ko kuma in akwai wani babban lamari ko da a ce kai tsaye ana buƙatar mutane musulmi su halarto masallaci a musu wani gargaɗi ko a gaya musu wani ƙalubale da ya tunkaro to wannan shine ake faɗi as-salata jami'a kenan ba kiran sallah bane ake don haka wannan sifar sallai wadda wannan hadisin ya bayyana raka'a hudu cikin raka'a biyu yanda ake yin ta shine idan kai kabbara harama kai kabbara harama kai du'aul istifta ka bude sallah ka karanta fatiha to sai ka karanta suratul baqara alif lam mim sai ka ce fansurna alal qawmil kafirina sai ka duka ka gama ta kenan ko eh dan haka sai ka duka yanzu idan ka duka kai tasbihin da ake cikin ruku'i in kai tasbihin da ake cikin ruku'i sai ka dago ka ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu to shikenan kuma sai ka ƙara karanta suratul fatiha nan ba zan can sujada bane eh da ka dago ka ce rabbana wa lakal hamdu to yanzu wato sai ka ƙara karanta mi fatiha in ka karanta fatiha sai ka karanta ali imrana tun daga harkonta ita ma alif lam mim sai ka ce isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sai ka duka in sai ka ƙara yin ruku'i ko kai ruku'i kai tasbihi na ruku'i sai ka ɗago ka ce sami Allahu liman hamida yanzu ruku'i na kai biyu cikin raka'a nawa ɗaya har yanzu raka'a guda ce kake ko to yanzu sai ka tafi sujada in ka tafi sujada can sai ka yi tasbihin da ake na sujada ka ka ɗago ka koma sai ka tashi tsaye kayan raka'a nawa kenan sajada nawa sajada biyu ruku'i nawa biyu to ita ma ta biyun sai ka ƙara kwatankwacin haka nan in kai fatiha ka kai kai fatiha sai ka yi nisa'i ko sai ka duka in ka kai ta ƙarshe bi kulli shay'in aliyu Allahu akbar to in ka kai ta ƙarshe sai ka duka in ka duka ka tashi sami Allahu lillahi sai ka ƙara karanta fatiha kuma sai ka kamowa ma'ida ka kai ta kwano daga nan ita ma an ka kai karshe sai ka duka ka dago to in ka kare sai ka je ka sage da yanzu ka yara ka abi ko to sai ka sallame ka duba ka akwai ranar ko babu in ka duba ka ga har yanzu tana na lallaba to sai ka zo kuma a dasa a ci gaba to wannan shine abin da hadisin yace kaga an yi raka'a hudu cikin raka'a biyu ai abin da ake yin da raka'a hudu shine ruku'i hudu cikin raka'a biyu da sajadodi kuma guda nawa guda hudu su sajadodi suna nan yanda suke ba a canza su shi yasa aka ce hadisi yace kenan fa salla sai yayi sallah arba'a raka'atin raka'o'i guda hudu fi raka'ataini cikin raka'a biyu wa arba'a sajadatin da sajadodi guda hudu eh demil en ne na aka yi aka yi shahewa hasken rana go demil en ne go to kaga an yi wannan sallah an yi taurare da yawa nan cikin maradi ni ma na ja ta a na 'yan canwaye amma ni ko dan ji alamun haske ya fara bayyana na duka ba kai ga bakara ba an dai izihi guda ina tsammani amma ina gana alamomin gari ya waye na duka kawai aka idara kawai nan cikin sauki amma ina ga sai da aka fara kiran sallan karhe daya su mala hamza suna ci gaba da janta rahimahumullah ina tuno lokacin tunda mun ta yawo muna kallon su mala hamza ba su gama ba suna tai sai da aka zo gab da sallar azhar ko kiran sallah ma ni aka fara sannan suka dena lokacin ba a mai markaz ba ko yanzu dai ne ake sallaka wurin da suke sallaka mai ayi masallacin markas to ina tuno lokacin da aka yi wannan sallah ta shayewa askara kenan ka haddace saboda ka ta kama ka wata rana wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala daga ibn abbas yadda Allah tabbata a gare su yace in khasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to kaga kalmar in khasafat ga ta tazo ko kenan wannan yana nuna ashe ana amfani da ita ga rana ko ga wata al-khusuf al-kusuf in khasafat ash-shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hasken rana ya shahi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam hey manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi sallah fa qama qiyaman tawilan ya miƙe tsayuwa tsayuwa mai tsayin gaske na hawan min qira'ati suratul baqara kwatan kwacin karanta suratul baqara to kaji thumma raka'a ruku'an tawilan sannan yayi ruku'i ruku'i mai tsawo thumma rafa'a sannan ya dago fa qama qiyaman tawilan ya miƙe tsaye tsayuwa mai tsayi wa huwa duna al-qiyam al-awwal sai dai bai kai ga tsayuwa na farko ba thumma raka'a ruku'an tawilan sannan yayi ruku'i ruku'i mai tsayi wa huwa duna ar-ruku'il awwal sai dai bai kai ga na farko ba thumma sajada sannan yayi sujada thumma qama qiyaman tawilan sannan ya tashi tsayuwa mai tsayi wa huwa duna al-qiyam al-awwal amma bai kai ga tsayuwa na farko ba thumma raka'a ruku'an tawilan sannan yayi ruku'i ruku'i mai tsayi wa huwa dunar ruku'il awwal amma bai kai ga ruku'i na farko ba thumma rafa'a sannan ya dago fa qama qiyaman tawilan ya tsayi tsayuwa mai tsayi wa huwa dunal qiyamil awwal amma bai kai ga tsayuwa na farko ba thumma raka'a ruku'an tawilan sannan ya ruku'i ruku'i mai tsayi wa huwa dunar ruku'il awwal amma bai kai ga ruku'i na farko ba thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago kanshi thumma sajada sannan ya sujada thumma sarafa sannan ya sallame wa qad tajallati shamsu rana ta riga ta bayyana fa khataban nas sai yi wa mutane hudu ba muttafaqun alayhi kenan bayan an gama sallai sai a dan yi ma mutane tunatarwa واللفظ البخاري وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس أو رواية مسلم ياي صلى لوكتين ده حسكر رانا يشاهي ثمانية ركعات ركعو إي قدا تقص في أربع سجدات أسجدو دي قدا هدو تو أي ركعو إي قدا تقص أسجدو دي قدا هدو يا صلى تككينا ها kenan kowace raka'a ruku'i nawa za a mata ruku'i hudu kowace raka'a ruku'i hudu za a mata din an dago daga ruku'i kuma sai a ci gaba da tilawa kuma a sake sai an yi ruku'i hudu sannan a ji haka nan ne kenan raka'a biyu ce amma kowace raka'a tana da ruku'i hudu wa an ali radiyallahu anhu mithlu zalika daga ali yadda Allah ta tabbata a gare shi kwatankwacin haka wa lahu an jabirin sallah sita raka'atin kenan kuma wato yana da wata riwaya daga Jabiru wadda yace manzo Allah sallallahu yayi sallah sita raka'atin bi arba'i sajadatin raka'o'i guda shidda da sajadodi guda hudu kaga ita ma wannan raka'a biyu ce ko raka'a biyu ce kowace raka'a tana da ruku'i uku to dan haka huskoki da dama wannan sallai ta zo akanta wa wali abi dawuda an ubayy bin ka'ab radiyallahu anhu salla faraka a khamsa raka'atin yayi salla faraka a khamsa raka'atin sai yayi ruku'i raka'o'i guda biyar wa sajada sajadatai ne ya sajadodi guda biyu wa fa'ala fi thaniya mithla zalika ita ma ta biyu ya aikata kwatan kwacin haka kina ruku'i nawa ya cikin wannan goma raka'a biyu ce go amma aka mata ruku'i goma kowace biyar biyar وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما حبت الريح قط ابن عباس yace iska bai taba kadawa ba tunda ake illa jasan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ala rukubataihi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya gurhana akan gwiwoyin shi aljithu shine mutun ya gurhana akan gwiwoyin shi kamar ajinu haka wa qala sai yace allahumma ja'alna rahmatan allahumma ja'alha rahmatan wala taj'alha azaban ya Allah ka sanya iskan nan ya zamo rahama kar ka sanya shi ya zamo azaba rahu shafi'i wa tabarani abinda yasa manzo Allah sallallahu yake yin haka duk idan iska ya kada manzon Allah yace saboda wata al'umma ta ga iska ya kado suka ce aridun mu mutsiruna suka maida abun wasa suka ce kawai hadari ne zai zo ya mamu ruwa to kaga kenan mai hankali bai kamata bai koyi da su ya kamata duk mai hankali in yaga iska ya kaɗo ya tada hankali ya ta addu'a Allah dai ya sa iskan nan ya zama iskan rahama ya ta addu'a haka ake yi ba ka ce ba iska ne hawa yanzu ya wuce to zai zama magana ka ta yi kama da ta'adawa ko domin su ma da suka ga iska falamma ra'auhu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna Allah ya ce bal huwa masta'ajaltum bihi rihun fiha azabun alimun tudammiru kulla shay'in to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk in yaga iska ya kado sai ya gurhana akan guyoyin shi ya daga hannu ya ce ya Allah ka sanya wannan iskan ya zamo rahama kada ka sanya shi ya zamo azaba wa anhu radiyallahu anhu salla fi zalzalatin sitta raka'atin daga gare shi yadda Allah tabbata gare shi shi ibn Abbas kenan ko salla fi zalzalatin yayi sallah a cikin wani girgizar ƙasa sitta raka'atin wa arba'a sajadatin raka'o'i guda shidda da sajadodi guda hudu wa qala kuma sai yace haka ba salatul ayat haka ake sallar ayoyi rawahu al-bayhaqi wa zakara ash-shafi'i an ali ibn abi talib radiyallahu anhu mithlahu duna akhirih kenan abinda ibn abbas yake nihi da haka sallar ayoyi take ma'ana duk lokacin da wata aya ta abku babba ko shahewa hasken rana ko shahewa hasken wata ko girgizan ƙasa ko abin da yake kama da wannan na tashin hankali to haka ne ake yin sallar babu salatu listisqa ibabi na sallar roƙon ruwa wa alaikum salam to tun da riwayoyi sun zo daban-daban kenan kowace riwaya amma abin da yahi zama a wato shahararre shine waccan sifai da na sifanta na cewa raka'a biyu ce ake yana in dai ba ko wani dalili ba yasa biyun ba su isa ko kuma mutum ya ga duhu har yanzu ana cikin salle ka ga duhu kenan sai ka ƙara raka'a kayi raka'a biyu kaga akwai alamun duhu to kana iya kayi raka'a ka yi ruku'i uku ko ruku'i hudu ko abin da yake kama da wannan saboda wato wannan sallai ta zo da riwayoyi daban-daban da kuma huskoki daban-daban to kuma abin da yi zama shahararren zance shine sunna ce yin ta ba matsayin wajibi take ba hanna wata na'am sai babi na gaba wanda zai magana akan sallar roƙon ruwa ba an ka zancen roƙon ruwa bayan zancen shahewan hasken rana saboda kamar yadda hasken rana yake da amfani ga al'umma yake da mahimmanci sosai kuma yake zama akwai tashin hankali to ba zai ɗara ruwa mahimmanci ba saboda shi ruwa dukkanin halittu suna da buƙatar shi ba ɗan adam ba kaɗai shi yasa in aka yi hori aka rasa ruwa ya zo cikin dalilai da yawa har ma wajen tafsirin wayal anhumul la'inuna malamai sun ce dabbobi suna tsine ma dan adam mai sabon Allah in aka rasa ruwa sai su ce ba komi yasa aka hana mu ruwa ba sai dalilin sabon ɗan adam Allah tsine musu haka nan masu sabon Allah cikin ɗan adam dabbobi da ƙwari suna tsine masu albarka in aka yi hari to saboda mi saboda su ma suna cutuwa kuma hadisin manzon Allah sallallahu ya tabbatar da cewa da kaga an rasa ruwa to an tabo Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane ba za su taɓa hana zakkar dukiyansu ba sai Allah ya hana su ruwan sama. Ƙin ba da zakka yana cikin manya-manyan dalilai na a ƙin ruwan sama. To shi kuma in ba a yi ruwan sama ba, to matsalolin yawa gare su. Allah ta'ala ce wa fis sama irizukukum wa ma tu'adun. Wa fis sama irizukukum. Me irizukukum anan? Al-rizuka anan shine al-madaru. arzikinku yana a cikin sama ma'ana ruwa ruwan da yake zubawa arziki ci maka ne ko da haka a can arzikinku yake Allah ta'ala ya faɗi an hanonin da ruwan sama yake yi a suratul furqan Allah ya ce wa huwa allazi arsala riyaha bushran bayna yaday rahmati wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita wa nusqiyahu mimma khalaqana an'aman wa anasiya kathira wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktharu an-nasi illa kufura Allah ya ce shi Allah shine wanda yake turawa da iska bushran baina yaday rahmati yana zuwa gaba ga rahamar shi don yayi albishir da an iska wani sai ce ruwa yana tahi kuma ba gaibi ya sani ba ba boka bane ba dan bori bane ba dan diba bane kuma in ya ce ruwa na tahe kuma yana tahe da gaske ne saboda sunna ce ta Allah yana turo iska su kuma wasu ƙwararru wanda suka ga yau suka ga jiya suka ga gobe da sun ji wannan iskan to sun san ba makawa ruwa na tahi to shi sai ka je wani tsoho ya ce kai ga ruwa nan tahi sai ka ce yana ina ce ga nan ni na ji kamshin shi to kai kuma sabo ba ka jin kamshin shi na'am don haka akwai alamomi da yawa da ake gane akwai alamun ruwa zai sauka to Allah ta'ala shi yake turo daga cikin alamomin akwai iska iska Allah ya ce yana turo iska dan ya zama albishir ne ko bushiran baina yadai rahmati sai Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura kuma muka saukar da ruwa mai tsarki daga sama me yasa Allah ka saukar da ruwan sai ya ce linuhiya bihi baradatan maita domin mu raya gari wanda yake matacce da ruwan nan kaji daga cikin amfanin ruwa Allah yana raya ƙasa da ta mutu wa taral arda hamidatan zaka ƙasa busassa kekesassa fa idza anzalna alaiha alma'a idan muka sabkar da ruwa akan ta ihtazzat sai ta zabura wa rabat ta habbaka ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zaujin bai da fitar da kowane irin dan icce mai kayatarwa Allah ta'ala shi yake yin haka ko to nan ma Allah ta'ala ya ce linuhiya bihi baldatan maita sai ce wa nusqiyahu kuma mu shayar da ruwan nan mimma khalaqana daga cikin halittun da muka halitta an'aman na dabbobi wa anasiya kafira da jama'a masu tarin yawa wanda Allah kadai ya san jama'ar da suke amfanuwa da ruwan sama Allah ya ce wa laƙada sarrafna hubainahu haƙiƙa mun caccanza ruwan a tsakaninsu gari guda sai Allah ya ruwa wani ɓangare ya ƙi wani ɓangare shi ne ma'anar sarrafna hubu Allah yana caccanza ruwan yadda ya ga dama kawai sai ka je wata unguwa ka tar da an yi ruwa ko unguwa ko ba a yi ba Allah ya ce me yasa ya caccanza ruwan sai ya yi nan ya ƙi can waɗancan suna tsinkayen can ana ruwa wallahi su ba a masu kuma sai Allah ce liyazzakaru saboda mutane su wa'astu shi yasa Allah ya caccanza shi liyazzakaru saboda su wa'astu amma sun wa'astu fa aba akatharun nasi Allah ya ce amma mahi yawan mutane suka kisu wa'astu illa kufura sai dai kawai kafirci wani ma sai zana ana abin da yasa kaga can ana ruwa saboda suna kusa da teku ka san duk inda ke da kwai teku wato shi ainihin akwai alaka mai girma tsakanin ruwan sama da teku ƙarya kake munafi teku nawa ke da kwai kasashe nawa suke da teku kuma Allah ya sa wari cikin ƙasa wallahi an shayi kasashen da ke da kwai teku a ciki Allah ya kawo wari a ƙin ruwa su rasa yanda za su can kasashen da ake ganin na sahara ne Allah kore gizagizai can su ta tafka masu ruwa nawa kai a duniya da haka wani sai zo ya ta maka analizan banza da wuri eh shi da yake lamarin ruwa kasan shi har abada bai yarda da Allah saboda kwakwalwar shi irin ta bature ce bai yadda ba da Allah to mu musulmi dole ne mu musulmi mun san da Allah ko da mun karanta sayansu mun ga eh kaza ke sa kaza kaza ke sanadiyan kaza to wannan dai ba shi bane madogara eh in kuma shine madogara to kai ruwa garinku in dai wannan karatun da kake gani ai in kaza ya faru ba makawa dole ma ne da kaza ya faru to sai kaza shi Allah babu dole a wajen shi kana gani in dai kaza ya faru a ka'ida sai kaza ya faru sai kazan ya faru kuma kazan ya ki faruwa domin Allah ta'ala shine yake gudanar da ababe da tsarin shi da gudanar to hakan nan ne saboda tsarin shi ne yin ruwa aikin Allah ne duk duniya har yanzu dan adam duk wayewan shi duk ilimin shi duk kwarewan shi duk gogewan shi duk karambanin shi duk takala takalan shi har yanzu bai san da zai takalo ma kan shi ruwan sama ba ko ya sani akwai kasar da take makantar ruwa har yanzu to ka gani duk technologyin da ana ta takama da ita ai dan adam yayi nisa yanzu menene dan adam bai iya wani da saboda tsananin yanda wasu suka yi iman da dan adam yayi nisa yanzu a kasashen turawa akwai mutanen da sun mutu da ɗaruruwan shekaru amma suna nan ana ta sa masa galas shi kuma wannan in kana sa a maka shi akwai makwaddan kuɗi na bala'i da kake biya in kai mai kuɗi ne in ka biya wannan kuɗin wai sai a ɗora tsare ka wani wuri ana kula da kai ana sa magalas kai har abada ga hanka me yasa suka yi haka nan wai saboda suna tunanin tana yiwa dan adam wata rana ya ci gaba ya karhin mutuwa sai a dawo masa da ransu shine yasa wannan mutanen su an tara su wani su wajaje kawai kullum ana sa musu galas ana kula da su akwai masu hidima na musamman wanda ke musu aiki kullum saboda shi wannan in mutum mai kuɗi ne zai ba da kuɗi a wannan bangare a ɗora kula da gawan shi in ya mutu ta yi ɗaruruwa tana manyan da take ana ta samu ya gallasu ana ta kula da ita ana sa su sinadarai wanda ga ba za ta samu matsala ba saboda wai su waɗannan turawa sun yi tunani sun ga yadda ɗan adam ke ci gaba yake samun ilimi da fahimta abin da da ba a san shi ba a samu a gano shi to ina tunanin wata rana ɗan adam zai gano yadda zai yi hana kanshi mutuwa kawai kenan in an gano yadda za a yi a yi nasara akan mutuwa to su sai a maido masa ransu shi kan na sai su gaba da mutuwa sun yi wayo daga kafirci sai buwan ba wani abu kawai lallai ban da kafirci zai da bata lokaci da shiririta sai mi kuma menene dalilin haka wai su wannan makudan kudin da suke tara a rayuwarsu su bada a masu wannan ɗawaine wai tunaninsu a iya cimma wani zamani daga cikin zamunna wanda za a gano maganin mutuwa shikenan sai su dawo sun yi wayo kenan shi kuma talaka da ya narke ya ga kasa shi shikenan bai dawo to Allah kiyaye don haka da takaice ruwa yana da amfani shi yasa in aka rasa shi ake zuwa neman shi al-istisqa'u shine roƙon ruwa ko neman ruwa wannan kuma sunna ce ta annabawan Allah babu wanda ake neman ruwa wajen shi sai Allah shi yasa aka rasa ruwa sai a neme shi wajen Allah annabi annabi Sulaiman yayi roƙon ruwa annabi Musa yayi roƙon ruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi roƙon ruwa sunnar annabawa ce wa idan ta suka Musa liƙaumihi faƙul na duribbi a sakal hajar annabi Musa ya yi roƙon ruwa Allah ya ce to ga wani duci nan tiƙashe da sandak ko da ya tiƙi ducin kawai famfami ne ne famfajarat ko famfajarat min hutuna ta ashara ta aina to don haka kan wannan babi za mu tashi na so mu karanta babin to ga alamu dai lokaci ba zai bada ba wa alaikun salam nan kasuwa kasuwa ta maraɗi a yi ruwa kuma nan nan yankin kaduro bai kaga ka gani ai ba mazancan yankin kaduro ba ne kamar da na faɗa ma ne kana gani kwalta kaɗai ta raba ku can tara ana ruwa nan ba wannan an sha inda Allah ya ga dama tsaye da ruwan nan da yake tsayawa sai aka tsaye da shi can ya za ka yi na'am as-salata jami'a as-salata jami'a wannan ko ba shi ba jami'a ma'ana mai tattaruwa ciki nan sallah tana tattaruwa kamar ana nihin sallah tana neman mutane tana kiran mutane a zo a tattaru a yi shine a salata jami'a wa alaikum salam da kallo to da yake ka san su sahabbai ba su san kallo ba har da shi ba su su haƙa ba a ɗebo kallon nan ba su masu himma ne ba masu hamma sai za aka yi zamanin su a yanzu mu ne lokacinmu lokacin kallo ko mutum aka rasa wanda zai ja karatun sai da kallo shi kenan sai shiga ya kallon kuma an yi duhu ina zancen kallo ki ba hasken ranar ba ne shahi ko an fil za a kunna to wa alaikum salam cikin masallaci ne ya dace a yi ta kuka cikin hili ta cikin masallaci asali sallah ana yin ta cikin masallaci sai wadda aka ware aka ce ba a cikin masallaci amma wannan sallah ta roƙon ruwa ita dalili ya tabbatar da ba cikin masallaci ba ake yin ta wajen gari ake hita can wajen gari inda babu gine-gine kenan shine yahi in kuma hakan bai samu ba aka yi ta cikin gari kuma ba matsala amma matukar dai dama ta samu dan wani birnin ba a iya hita wajen shi saboda yayi nisa kwarai to ka gani in irin wannan ne shikenan sai a samu wani makekin hili kai a tsaya na ai amma matukar dai akwai damar a huta wajen gari to ita sallar roƙon ruwa an hison a hita wajen gari wajen yin ta sallar roƙon ruwa da ita da sallar idi kamar da makaranta ko kenan duk wanda dalilai suka zo suka nuna ga wajen da ake yi to can ne in kuma dalili bai gayi ba to asali ana sallah ne cikin masallaci sai wanda dalili ya ware ta na wa alaikum salam a ana iya karanta wasu surori kai ka bakar umma ta yassara min alquran eh ana iya karanta surori watakila shi yasa shi ma Yusuf ya ce ana iya duba ko daga surori nan da yawa in ma Allah ya sa kamar kai limami ne na wani kauye Allah bai sa ka haddace Qur'ani ba sai surori yan kadan to shi kenan sai ka nemo ta suran ka ta maimaita ta ka maimaita ta kamar sau 100 haka sai ka duka ko ai yayi haka nan in kuma kanan ana karanta su surori ba dole ba sai waɗannan waɗanda aka ayyana ba na'am kuma kaga ai riwayan hadisin da muka karanta cewa ta yi manzo Allah ya karanta kwatankwacin bakara kenan kirdadan karatun ne akai asali ma babu wani dalili da yace bakare ce kadai za a karantawa na wa alaikum salam idan mutum bai da sai ya duka iya inda yake iyawa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum dan haka sai ya duka in ya ga bai da jumuri kuma ko kuma shi yana da jumuri amma na bayan shi ba su da jumuri to shi nan sai ya duka bakin gwalgwaro kenan ya sauƙaƙa na'am kenan wannan dai a takaice wannan sallai na ga ta yi azaba ƙware ku kenan wannan sallai ba dole ba haka yadda na gai haka nan ne sai ka karance bakara ka karance a'a ka iya karanta izihi guda ka iya karanta rabin izihi ka iya karanta abin da ya sauwaka kuma ka ji ai hadisin manzo Allah sallallahu cewa ku yi ta sallah hase hase ta bayyana kenan hase duhun nan ya yayi haka da ka fahimci duhun ya yayi to kuma me zai tsaye da ka kai ta tilawa sai dai in kai niyyar azautar da jama'a na'am Allahumma salli ala Muhammad wa alaikum salam a akai kan baran nan bane ba Ibrahim ai ya rayu ko ya rayu bayan wani lokaci ne ya rasu ba radda aka haife shi bane ya rasu na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وإنا ولا تعن علينا ومكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا برحمتك يا ارحم الراحمين اكرمين يا رب العالمين اللهم انا نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين